رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة وبركاته اللهم wato gyaran zuciya littafin likitan zuciya ne zuciya kubutacciya ita ce bawa yake shiga aljanna da ita wanda yau kuma za mu tattauna akan yaya mutum musulmi zai samu inshirahu sadri yalwar kirji ba kuncin kirji ba ba damuwa da bakin ciki ba yaya mutum zai kori bakin ciki yaya mutum zai kori damuwa ya zai samu kwanciyar hankali ya zai samu nutsuwa a cikin zuciyarsa ya Allah ka faranta mana Allah kada ka kuntata mana Allah ka ba mu mai kyau Allah ka raba mu da mummuna zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da take farin ciki da addini take farin ciki da imani take farin ciki da sanin Allah farihun bidinihi wa islamihi wa imanihi wa ma'rifatihi billah zuciya kubutacciya ita ce tana yi wa Allah godiya da farin ciki akan taufiƙin da ta samu da taimakon da Allah ya mata ana mutum ya ji alhamdulillah he's, he's okay Allah ya sa shi ya zama musulmi I am really okay tunda ni musulmi ne kuma na gode wa Allah akan wannan dama da Allah maɗaukakin sarki ya bani na zama musulmi ina farin ciki da wannan kuma mutum ya zama yana farih yana farin ciki dangane da fuskantar ubangiji da yake da kuma haƙuri wa sabrihi ala ta'atillah da haƙuri akan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a mutum ya zama yana farin ciki bil ilmi wal ibada wa husnul khuluqi wal linul mu'amala farin ciki da ilimi farin ciki da ibada farin ciki da tausasa mu'amala ga yan uwa ko mutum ya zama yana farin ciki da khidmatullah da da'awa da kuma tahbibin naswi sa mutane su so da'awa su so addinin musulunci zuciya ta kware ita ce zuciya da take farin ciki bi kalamillah kuma take farin ciki bi tilawatil qur'an da da karatun alqur'ani take farin ciki da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuciya ta kwarai ita ce take farin ciki da lahira in ta tuna ta da ni'imul akhira abinda Allah ya tanadar na ni'imomi a cikin lahira sannan kuma zuciya ta kwarai ita ce take farin ciki da salihan bayi tana son mutanen kirki mutum ya ji yana son yan uwansa musulmi ya ji yana ƙaunarsu wa khidmatuhum wal ma'ishati ma'ahum kuma yana yin rayuwa tare da su sannan kuma zuciya mai kyau ita ce zuciyar da take farin ciki da kyamar duniya wulakantacciyar duniya wadda take tattare da sabon Allah take tattare da ainihin wato rudu ga dan adam har ta kai shiga halaka ibnul qayyim Allah ya masa rahama yayi magana akan farhatul qulub yace wa farihal qulubu ko wa farahul qulubi billahi ta'ala wal ladzatu allati tajiduha al qulubu fil qurbi minhu ana samun farin cikin zuciya ne in ji ibn al-qayyim da Allah da bin Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake so zuciyarsa ta yi haske wanda yake so ya samu farin ciki to ya zama yana da kyakkyawar alaka da Allah sannan kuma ya samu ɗanɗano da ake samu na kusantar Allah ɗanɗano akwai taste akwai ɗanɗano da ake samu in an matsi Allah in an kusanci Allah ɗanɗanon imani idan an yi sallah ɗanɗanon imani idan an yi zakka ɗanɗanon imani in an yi nafila ɗanɗanon imani in an karanta alkur'ani ɗanɗanon imani in mutum ya zauna ya tuna Allah yana jin wani daɗi yana jin wani ɗanɗano na imani a cikin zuciyarsa ya ce sururul kalbi ma Allah wa farahuhu bihi farin cikin zuciya tare da Allah da kuma ainihin wato jin daɗi wa ƙurrata aini bihi yalwar ainihin zuciya da haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan la yushbihu shay'un min na'imid duniya albattata ba zai taɓa kama da wani abu ba na ni'imar duniya kwata-kwata wallahi wa laysa nahu nazirun yuqasu bihi bayi da wani abin kama da za a iya kiyasansa da shi kwata-kwata ya ce wa huwa halun min ahwali ahlil janna samun irin wannan nutsuwa samun irin wannan kwanciyar hankali wallahi wani hali ne daga cikin hali na yan aljanna ya rabbana kai mana arziki ka ba mu mu ci moriyar duniya da samun wata aljannar duniya da kuma za mu samu aljannar lahira ya ce wasu daga cikin salihan bayi suna cewa innahu la tamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'ayshin tayyibin kaji malam wani daga cikin mutane bayan Allah na kwarai a nan duniya wanda suka bi Allah suka yi riko da Allah wanda Allah ya ba su zuciya mai tsarki zuciyar da ba ta da hasada zuciyar da ba ta da bakin ciki zuciyar da ba ta da kiyayya zuciyar da ba ta da gaba zuciyar da ba ta da sha'awar saban Allah zuciyar da ba ta sha'awar sharri ma dan uwanta zuciyar da kullun alkhairi take so ya ji wani irin yanayi sai ce kai idan har yan aljanna in kana ahlul jannati fi mithli hada a ce mutum yana aljanna zai shiga irin wannan yanayi da na shiga ciki nake ji kai lalle suna cikin rayuwa mai daɗi kwarai Allah ka dawo mana da rayuwa ingantacciya mai daɗi lalle wannan farin ciki da bawa yake samu na imani shine zai sa ya dawwama akan bin Allah daman duk abin da muke magana yaya mutum zai kyautata alaka hatta ibadarsa bin Allah ya zama masa jiki yin sallah da nafilfili ya zama mai jiki karatun alkur'ani ya zama masa wurji sadaka ya zama masa alheri ya zama abu ne da yake jin daɗi mala akwai bayan allah da allah ya girmama su wallahi idan suka ɗauki sadaka suka bayar kaka ji irin daɗin da suke ji sa su kwana suna farin ciki akwai bayan allah da allah ya girmama su in suka taimake ka sun fi ka jin daɗi ya salam in suka baka agaji in suka baka tallafi in suka yi maka taimako wallahi sun fi ka samun kwanciyar hankali sun fi ka samun nutsuwa akwai kuma wasu waɗanda suke akasi su kuma in suka cire wani abu suka bayar to kwana suke abin yana damun su ya Allah ka raba mu da muguwar zuciya Allah ubangiji ka raba mu da bakin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ake jin ɗanɗanon imani ashe imani yana da ɗanɗano ashe imani yana da zauq manzo Allah yake cewa a cikin hadisi za ka ta'amal imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula hadisi ingantacce riwayar imamu muslim ya samu ɗanɗanon imani zai ji ɗanɗanon imani zai ji taste na imani ashe lil imani taste imani yana da ɗanɗano shine wanda ya yarda da Allah shine ubangijinsa sannan kuma ya yadda addinin musulunci shine addininsa abu na uku ya kuma yadda annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne ka yadda abin da nake da bukata gare ka dan uwana an tarza billahi rabban ka yadda Allah shine rabbu wa bil islami dinan wa an tarza bil islami dina ka yadda cewa addinin musulunci shine addini inna dina inda Allahil islam addini karɓaɓɓe addini yardajje addini amintacce addini soyayye ma'ana wanda Allah yake so a wajensa shine al-islam shine wannan addinin musulunci wanda yau wani aka ce al-islam sai ya tsorata sai ya firgita sai ya ji ba daɗi kai kuma ka so musulunci ka ce anabnul islam ni dan musulunci ne ni rayuwata a cikin musulunci ne kuma ka yadda ana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallama aikakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala in kai wannan ka gama komai to shine zaka fara jin dandanan imani manzo Allah ya faɗa a wata hadisi a wani hadisin ruwayar Bukhari da Muslim a Bukhari hadisi ne 16 a Muslim hadisi na 43 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman akwai abubuwa guda uku duk wanda suka kasance a tattare da shi duk wanda yake da wannan abun guda uku to zai samu ɗanɗanon imani in kana nema ba sai ka je kasuwa ka saya ba ɗanɗanon imani ba sai ka je ka roƙa ba ɗanɗanon imani ba sai ka je ka yi bambaɗanci ba ga abin da za ka samu ɗanɗanon imani man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wanda ya zama da Allah da manzan Allah su suka fi soyuwa gare shi sama da wanda ba su ba ma'ana ka ji a duniya ba wanda kake son sa irin yadda kake son Allah da manzan Allah ba a yi shi ba ba za a taɓa yi ba tun daga sama har ƙasa ba wanda kake so sama da yadda kake son Allah ma'ana ka fifita san Allah ka fifita ƙaunar Allah da manzan Allah sama da ƙaunar duk wani abin da za ka ƙauna a duniya kana son Allah da manzan Allah sama da son da kake wa iyayenka kana son Allah da manzan Allah sama da son kake wa matanka kana son Allah da manzan Allah sama da yadda kake son yayanka kana son Allah da manzan Allah sama da yadda kake son dukiyarka kana son Allah da manzan Allah sama da yadda kake son mulkinka kana son Allah da manzan Allah sama da yadda kake son sarautarka kana son Allah da manzan Allah sama da yadda kake son komai a duniya da wannan ne zaka samu ta'amul iman zaka samu ɗanɗanon imani shi sa wannan wata duniya ce wani yanayi ne da wallahi ba a samun shi da kuɗi ba a samun sa da mulki ko sarauta ko ƙarfi ko ƙafafa a'a tsabar imani da yarda da Allah da shi ake samun ɗanɗanon shi imani ɗin ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ka so shi sama da kusan kowa alamun san Allah da san manzan Allah sama da san kowa shine ba za ka taɓa ta dalilin ƙaunar da kake yi wa wani ka saba waɗannan ba a'a wallahi duk ƙaunar da nake maka wallahi duk san da nake maka wallahi duk begen da nake maka wallahi duk abin da nake maka matukar ka shiga gonar Allah ka shiga gonar manzan Allah to wallahi na daina san ka sai ka dawo ka so Allah ka so manzan Allah ka zama abokina kenan ka gaya wa matarka duk ƙaunar da kake mata duk san da kake wa matarka da zarar ta keta dokar Allah ta saba wa shari'ar Allah to babu soyayya babu ƙauna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawata wal baghdha ila yawmil qiyamati hatta tu'minu billahi wahda ka gaya wa duk wani masoyinka duk wani mai ƙaunarka ina son Allah sama da yadda nake son ka bawan Allah ina son manzan Allah sama da yadda nake son ka ya kai bawan Allah gaya wa dukiyarka ya ke dukiyata ni fa ina son Allah da annabi sama da yadda nake son ki zan iya kashe ki dukiyata dan in yi wa Allah hidima in bayar da ke in sarrafa ki in yi wa Allah hidima in yi wa addinin Allah hidima wannan shine son Allah shine son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه sannan da son mutum karka so shi dan komai sai dan Allah ka kaunaci dan uwanka ka kaunaci abokinka ka kaunaci duk wanda zaka kaunata saboda Allah shi shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala la sharika la ba shi da abokin tarayya ka sani cewa ina alaka ne da kai bawan Allah saboda kana son Allah duk lokacin da ka fito kake fada da Allah kake gaba da Allah ka nuna ba ka yi da Allah ba na yi da kai ba na ƙaunar ka saboda ba ka ƙaunar Allah ba ka ƙaunar manzan Allah kuma duk lokacin da ka fito kake fada da shari'ar Allah kake fada da musuluncin Allah kake fada da shari'ar manzon Allah kake fada da karantarwa annabi to ka sani kana fada ne da ni ko da baka kira sunana ba ina son ka ne don Allah don kana son Allah kana son manzan Allah yayin da ka nuna ba ka yi da Allah ba ka yi da manzan Allah to nima ba na yi da kai haza huwa iman wannan shine imani cikakken imani sannan mutum ya kyamaci ya koma cikin kafirci ba da yadda an Allah bayan Allah ya kubutar da kai ka ji cewa lallai ba ka so ka koma kafirci kama ya karhu an yulka fin nari kamar yadda kake kyamar a jefa ka auta mana tsabar tsabar imani ya sa idan ka tuno yayin da ka yi rayuwa Allah ya kubutar da kai daga kafirci ya dawo da kai musulunci wato kana bala'in kyamar ka koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da kai kenan duk inda za a buka ko ana dakawa a turmi ne wato ba za ka bar musulunci ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna cikin wato kuna kan imani kuna kan musulunci haka ake so musulmi ya zama abal islami la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi musulunci shine babana bani da wani uba bayan musulunci yayin da mutane suke alfahari da qais da tamim yayin da mutane suke alfahari da kaza suke alfahari da kaza suke alfahari da kaza wa ana aftakhiru bil islam ana ibnul islam ni ina alfahari ne da musulunci kuma ni dan musulunci ne kaji salaf kaji magabata na kwarai irin wannan rayuwar ake so ka yi irin wannan rayuwar ake so ka dora kanka a kai sai ka ji daɗi sai ka samu kwanciyar hankali yan uwana musulmi ku sani cewa da yawa dan adam kamar yadda malam ya faɗa a cikin wannan yace kam min awqatin tamurru ala al-insani yajidu fiha sadrahu dayyiqan min mashakil al-hayati wa mata'ibiha wa zulmati nafsi wa ahwa'iha da yawa daga cikin mutane mutum zai zo itarar da kansa wani lokacin ya ji kirjinsa malam dayyiqan harajan dayyiqan ka annama yas'adu sama kuncin kirji wanda yanzu shine abin da zamu warware menene mutum zai yi ya samu warwarar kirji ya samu inshirahu sadr ya ji kwanciyar hankali imani yana ratsa shi bai cikin bakin ciki bai cikin fushi bai cikin damuwa bai cikin bacin rai bai cikin kasa bacci a'a sai ya rinka jin wani wato uns billah kusanci da Allah kwanciyar hankali nutsuwa wani lokacin mutum zai ji yana cikin matsi zuciyar tana tafasa zuciyar ta kuntata in ka ga wancan kana fushi da shi in ka ji wannan kana jin haushinsa duk abin da aka kama sai ka ji ba daɗi in ka kwanta ba daɗi in ka zauna ba daɗi in ka tsaya ba daɗi in ka je hira ba ka jin daɗi in ana dariya kai kuka kike a cikin zuciyarka a kama duk abin da zaka ci na duniya ka kasa jin daɗi wallahi ka samu matsala ka san me za ka yi maganin wannan zikir ka ambaci Allah ɗauki ƙur'ani ka kama karantawa ka sha mamaki kama salatin annabi ka sha mamaki ko ma ka je ka kama sallah da daddare ka sha mamaki to mutum yakan tarar da kansa a irin wannan wahalhalun duniya mashakilul hayat zulmatun nafs duhun rai da damuwa da bakin ciki kaga mutum ka'iban hazinan mutum yana cikin ɓacin rai yana cikin baƙin ciki malam ya ce lawi saraha mimma huwa fihi wallahi da zai yana neman ya samu hutun abin da ke ciki inda za a kawo masa walau bil mauti wallahi da za a kawo mai mutuwa ya yadda ya mutu don ya samu wannan hutun saboda babu wata ƙwayar da za ta bashi kwanciyar hankali haka suke malam suna nan suna ta yawo a ƙasashen waje suna neman kwanciyar hankali da nutsuwa alhali ga kwanciyar hankali ga nutsuwa a gidansu a falansu amma ba su gane ba ya sha can bai samu waraka ba ya je gaban ruwa kaga mutum ya je gaban ruwa ya zauna yana ta kallon ruwa amma duk da haka ya kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ya je inda ake kaɗe-kaɗe ana raye-raye ana wake-wake ana abin dariya shi ya kasa yin dariyar kasan ta ina ake samun wannan tun lokacin da mutum ya rungumi duniya ya watsar da Allah to ya shirya da gamuwa da bakin ciki da damuwa da bacin rai wallahi malam akwai mutanen da malam sun gina gidaje iya ganinka suna hawa mota iya tsada sun tara matan da suka ga dama ga kudade a bankuna da kadarori amma nan a toshe nan baki kirin kamar gawayi ana cikin damuwa hazinan ka'iba yana cikin damuwa wallahi wani za ka ga ba abin da yake ganin zai iya warkar da shi daga wannan damuwa in ban da mutuwa ba wani a haɗa shi da kare a ce kai ta yawo da kare za ka samu kwanciyar hankali kare ba ka gansu mutum wai yana son ya samu kwanciyar hankali duk waɗannan fa wai hankali suke so ya kwanta sai haɗa mutum da kare ka ɗauki kare mara hankali ka ɗauki kare ƙazamin dabba kare a karama kalla kare mutum ya ɗauki kare ya ta yawo da shi wai yana yawo da kare ne don ya samu mai kwanciyar hankali ya kabar ƙur'ani za ka samu kwanciyar hankali ya kabar hadisi za ka samu kwanciyar hankali ya kabar islam za ka samu kwanciyar hankali wani ya je ya shiga cikin daji ya zauna yana jin kukan tsuntsu wai Allahu akbar Allahu akbar ai wanda bai samu imani ba wanda bai samu musulunci ba ai yana cikin wahala na'am zai iya yiwa kai musulmi ne kana sallah amma baka gane hanyar ba mutum zai kashe kuɗin sa ko da yake yanzu ba a zuwa daji a ji kukan tsuntsu saboda akwai manyan wajen tsuntsaye da suke suke naɗe mutane suna kwashe su amma da da hankali a kwance ne wala malam mutum sai ya je dan shimfiɗa kujerarsa ga zabgegiyar mota ta miliyan kaza yana zaune ya ɗora kafa ɗaya bayan ɗaya yana jin yana jin rink na tsuntsaye suna ta kuka wai da wannan zai samu raha kalbayya da ita ne yake neman kwanciyar hankali yake neman nutsuwa wala ba za ka samu ba kana dawowa da matarka ta yanka maka wani bakin ciki sai ka ji kamar ka tashi sama wallahi ba da na ake samun kwanciyar hankali ba malam da yawa akwai wanda suke zuwa ko su tafi gidan rawa ko su tafi gidan waka ko kuma mutum ya zauna a gidansa ya kunna talabishin ɗinsa ya shiga wata tasha da za ta nuna mai wai abin dariya bari ya yi dariya na awa ɗaya awa biyu ko zai samu ya bacci sai ka gama yaƙe bakinka ka gama dariyar da za ka gama ka zo ka kwanta a bacci ka kasa yin bacci saboda me baka zikiri baka subhanallah talatin da uku baka alhamdulillah talatin da uku baka allahu akbar talatin da hudu baka yi baka iya ba baka iya atul kursi ba idan zaka kwanta baka iya salatin annabi ba idan zaka kwanta ba a koya maka ba to anan ne ake samun nutsuwar wanda daga cikin salaf ya ce wallahi muna cikin wata aljannar da da masu kuɗi da masu mulki sun sani laqataluna bisuyuf wallahi da sun ɗauki takubba sun yaƙe mu sun ƙwace wannan jin daɗin da muke samu a cikin zukatanmu mu almajirai bayan Allah makusata Allah tabaraka ta'ala dan haka sirrin shine ne ka yi kokari ka kama Allah sai ka zauna lafiya kuma ba wani mai jin daɗi ina gaya muku wallahi ba zan yi kafara ba ala bi zikrillahi tatma'innu qulub ubangiji yace ku saurara da ambatan Allah ake samun nutsuwa duk wanda yake so ya ci kudin sa ya more ya samu kwanciyar hankali to ya bi Allah ka kama zikiri ka kama karanta Qur'ani kar kai wasa da karatun Qur'ani ya zama yana kusa da kai koyaushe al-Qur'an al-Qur'an kaga wannan a nan sirrin yake ka gan shi a nan sirrin yake nan gurin ana samun abin da biliyan dubu ba za ta baka ba wallahi kaga wannan hada kitabi uhibbuhu Allahu akbar alquran ya rabbi uhibbu alquran kaga wannan ka gan shi ka gan shi a nan ake samun komai wallahi wanda Allah ya sa wannan ya zama abokinsa kullum ka karanta shi kana samun nutsuwa da kwanciyar hankali jama'a ina son gaya muku wani abu kuna so duk wanda yake da damuwa yake da bacin rai ya riƙe wannan littafin kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru fihi Allah ya ce littafi ne mubarak abin da ya dame ni kitabun anzalnahu mubarakun liyaddabbaru Allah ya ce mun saukar da shi littafi ne mai albarka fihi shifa'un linnas a cikin wannan akwai waraka wannan ciwon zuciyar yanzu nake maka maganarta to a cikin nan Allah ce akwai waraka fihi shifa'un linnas don me za ka tafi ingila amerika dubai china kaza kaza kana neman ka samu sa'ada da kwanciyar hankali dauki wannan ka karanta izu goma ka sha mamaki wallahi kana falon ka malan kafa kana kan ɗaya malan kana kaga hakan nan kaga haka kana yi kana karantawa kaga hakan nan kaga wannan zaman mai kasaita kenan ko wallahi malam a haka malam wannan zai baka duk abin da kake nema mutane ku dawo kan alkur'ani ku dawo kan littafin Allah sai ku samu nutsuwa ku samu kwanciyar hankali da haka da yawa mutane suna fadawa cikin matsi da cikin kunci amma sun bace wa hanya wani yakan iya kashe kansa saboda damuwa malam da yawa mun sani yanzu a kamar tarihin turawa da ake faɗa da marasa addini damuwa da bacin rai sai mutum ya sa igiya ya ɗaure wuyansa ya kashe kansa ya tafi lahira kuma ya je ci uban duka ba ruwan Allah wallahi da ka murɗe wuyanka ko ka kashe kanka ba ruwan Allah da wannan to me yasa mutane ba za su nemi maganin inda yake ba subhanallah ita zuciya an halicce ta ne dan a kula da ita a gyara ta kuma innal qalba khuliqa lillah gaba ɗaya zuciyar ɗan adam an halicce ta ne don ta bi Allah fa shine asali duk wanda ya canja wannan tsari ina maimaita muku an halicci zuciyar ɗan adam don ta bi Allah to sai wani ya canja mata yanayi to dole ya samu damuwa za su yi ta kawo maka abubuwa na ɗauke hankali wane ne wane ne kaza kaza kamar yanzu yadda abubuwa ake mutum yana cikin bakin cikin damuwa sai ka ji an ce likita ya ce wallahi depression yake damunsa ba wani depression ba Allah ne a cikin zuciyarsa malam wallahi tallahi idan ya kama Allah ka rike zikiri don gumi Qur'ani ka gani wallahi sai ya tafi wannan mun jarraba akwai mutumin da ya zo waje na yana cikin imanin shekara kaza wallahi depression ya dame ni kaza kaza ba na iya kaza na ce ka ga akram kalla ya ce sun bani magani sun bani magani ban warke ba na ce ai ba za ka warke ba don me duk lokacin da ka je ka sha maganin da ba shine maganin cutar ka ba ba za ka warke ba amma ni kuma zan baka magani da ikon Allah kuma insha Allah sai ka warke malam me zan yi na ce ga ƙur'ani na depression yake damun ka ba na je ka rinka zikirin safe zikirin yamma ka rinka karanta ƙur'ani da safe da yamma ka lazimci karanta shi cikin nutsuwa ka ci abinci mai kyau ka ɗauki ƙur'ani ka karanta in za ka kwanta bacci ka yi alwala ka tafi masallaci da asubahi da wuri ka samu wani darasi da ake a unguwarku na ilimi kana yi wallahi shiga kori depression hakan aka yi da yawa akwai waɗanda ana cin kuɗin su depression depression depression amma wallahi ba a ba su ƙur'ani ba ne in depression ya dame ka ka san me za ka yi ka ce ai ni bari ma sai na hada ce ƙur'ani nan ka buga ka gani da depression da hada ƙur'ani ya zai yi ka je ka tambaya mahaddacin qur'ani wanda ya rike qur'ani yake da wuridin qur'ani yana depression ba zai ba ya salam Allah ka ba mu ɗanɗanon imani da haka ɗan uwana an halicci zuciya ne dan Allah ta yi wa Allah aiki to amma idan bawa ya jahilci ubangijinsa mala ce lakin li jahli al-abd bi rabbih wa nafsihi tarahu yabhasu an asbabi sa'adatihi fi ma la yanfa'uhu wa la yufiduhu idan bawa ya jahilci waye ubangiji in bawa ya jahilci meye ransa in bawa ya jahilci yaya ake samun sa'ada da nutsuwa da kwanciyar hankali sai ka ga yana bata lokacinsa a cikin abin da ba zai amfane shi ba kuma ba zai fa'idan ta bagare shi da a ce mutum ya san cewa maganin yana hannun Allah ne kuma ya san cewa maganin damuwarsa yana cikin bin Allah ne to shikenan lakana li qalbihi sha'nan akhar da zuciyar nan tasa tana da wani sha'ani da daban dan haka ka daina zuwa neman budin zuciya da samatul qalbi neman kwanciyar hankalin zuciya da nutsuwa ba a karbanta a wajen wani ba Allah ba wallahi ga misali ɗaya da zan buga muku sayyidina Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa da ya shiga damuwa me ya ce ƙala rabbi shirahli sadiri ƙala waye wannan kaji inda ake son maganin depression maganin damuwa ƙala rabbi shirahli sadiri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kasira kaji da Allah kai nusabbihaka kaji inda ake samun nutsuwar tasbihi kasira wa nadhkuraka kasira mu zikiri mai yawa innaka kunta bina basira lalle ku Allah kana kallon mu qala qad utita su'laka ya Musa Allah ya ce an karbi tambayan ka ya kai Musa na Musa bai samu kwanciyar hankali ba bai samu nutsuwa ba amma a ina ya nema ba wani asibiti wallahi a ingila da zai baka wannan ko na asibiti a dubai ko na amerika zai baka wannan ka dawo masallaci ka kama allah ka sha mamaki wannan masallacin da suka sa maka kinsa a ranka wannan kiran sallan da baka bari a yi shi a gidanka ko a makotanka kana bakin ciki in ka ji kiran sallah kana musulmi arun alaik wallahi shame on you baka son ka ji kiran sallah kana fada idan ka je kiran sallah wannan din a nan ne za a kori shaidanin da suke damun ka wannan kiran sallan da ka hana shi a unguwarku da ka hana ka ce you don't want disturbing people are disturbing us we want to sleep we want to have a nice sleep how can you get a nice sleep without Quran How can you get a nice sleep, nice sleep with- with- without listening to adhan? Idan baka sani baka je ka tambaya. Wa shifa'ul ayyi as-su'al. Kulla alaka da Allah din nan shine zai baka nutsuwa. Ka san wani abu? Wallahi ko baka da kokobo aljifinka. Ko baka mallaki kaza da kaza da kaza ba in Allah ya baka son shi. Ƙaunar Allah, ƙaunar Ƙur'ani, karatun Ƙur'ani, zikiri. to za ka yi rayuwa cikin nutsuwa kuma wannan zikirin da ambatan Allah shi zai baka duk arzikin da kake nema abinda mutane suka fahimta su sun ɗauka shi arziki tarin dukiya ne mutane sun ɗauka cewa samun kwanciyar hankali da nutsuwa tarin kuɗi da tara mulki ni kuma na ce wallahi ba haka bane akwai wanda Allah ya ba su mulkin wallahi tallahi talakan da yake cikin daji mai cin tuwo miyar kuka yana rayuwa a gida na kara wallahi fi su kwanci hankali da za a je likita ya gwada zuciyar wancan da wannan mai biliyoyin kuɗi mai mulki mai sarautan wallahi wannan na ƙauyen ya fi shi kwanci hankali ashe tarin kuɗin ba shi bane ashe tarin mulkin ba shi bane bal ma bincike ya tabbatar mana galibin mutanen da suke kwance a cikin ƙauyuka cikin dazuzzuka masu rayuwa cikin kwazazzabai sun fi 'yan birni lafiya don su za su rayu talatin arba'in babu asibiti ma a gurinsu amma suna rayuwa kuma sun fi mutane daɗewa me yasa saboda suna rayuwa akan natural natural natural rayuwa iska natural abincinsu natural ruwan shansu ba na roba ba ba na leda ba wakensu natural kifinsu natural ganyensu natural namansu natural anything natural so they are making their life on natural things wallahi za ka ga sun fi lafiya amma fa ba su da babban titi ba titi ba wuta ba kaza ba kaza shi yasa za ka yi duk abin da za ka yi din a birni kana da katin gida sai ka dace ai alhaji ya je ya sai wata gona a wani daji miliyan 300 ha me zai wai zuwa zai shakata ha to me yasa alhaji bai tattara koma dajin bai zauna malam ka gani ko a hankali a hankali muna tashi daga muna neman gaskiya sai ga mutum yana da katon gida a birni da motoci da kaza ba a iya ganinsa amma sai a ce wai ya je wai daji ya sayi wata gona ta naira miliyan ɗari biyar gona ina wani ai ya tafi gonarsa gona cikin daji ya je yan sanda suna gadinsa da sojoji suna gadinsa wai anan zai je zauna akan wata kujera ya sa riga yar shara daga shi sai ɗan tumbinsa ya zauna ha wai wannan a nan ne ake samun daɗi a'a ashe tarin dukiyar baya ba da wannan daɗin kenan mulkin baya ba da wannan daɗin sai mutum ya zo ya samu matsala a lafiyarsa sai a ce kaga ka kama ganye fa ka riki ganye ya kamata 70% of your food 60% of your food ya kamata ya zama your on lip ganye akar makalla ganye akuya ganye tinkiya ganye raƙumi ganye agwagwa ganye ganye wai yau cin ganye shine lafiyarmu da kwanci hankali amma mun gudu mun bar inda ganye yake daji a daji akwai alayyahu a daji akwai akwai ganyen kaza ganyen kaza kaga a hankali hankali mun zo muna komawa kan asali tushe shi yasa wani lokacin Allah yakan tara wa mutum duniya kuma ijarabe shi amma dukkan wannan abu mai daɗi fa shine Allah ya haɗa maka wannan kuma ya baka nutsuwa da kwanciyar hankali da iman ya baka imani ya baka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala yan uwana ku taho kaɗan mu jiya menene abubuwan da suke sa zuciyar ɗan adam ta buɗe wanda shine shi is our topic of discussion shine abin da zamu tattauna insha Allah na farko dai annuru alladhi yaqdhifuhu Allah fi qalbi al-abd malam yace Allah ya sa maka haske duk wanda Allah ya sa masa haske a cikin zuciyarsa nurul iman hasken zuciya yashrahu sadar wa yuwassi'uhu wa yufrihu al-qalb yana bude zuciya yana yalwata zuciya kuma yana sa zuciya ta ji tana jin daɗi Allah ya ce afa man sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi kaga shine muhallu shahid kayi kokari Allah ya sa maka wani haske idan ka rasa wannan hasken a cikin zuciyarka zaka fada cikin addiq wal haraj wal zank kunci da damuwa kuma za ka zamanto fi adyaqi sijinin wa ashabi a cikin wani kurkukun da yafi kowane kurkuku matsi da kuma damuwa yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryarwa da haskensa ga wanda ya ga dama ya Allah ka bamu haske dan haka rabon bawa a dayuwarsa shine inshirahu sadr zuciyarsa ta buɗe kuma wannan iya hasken da Allah ya baka iya buɗewar zuciyarka idan mutum ya zauna cikin duhu dan adam a ɗabi'arsa baya son duhu yanzu anan ina zaune cikin haske amma cikin dare ne yanzu karfe nawa karfe sha ɗaya da minti ashirin a lokacin najeriya amma ina cikin haske kaga ina ta walwala da za a kashe wannan wutar sai in ji kunci to wallahi malam akwai waɗanda zukatansu a cikin kunci suke da duhu abu na biyu abin da ake samun buɗin zuciya hasken zuciya rayuwa mai daɗi ina gaya muku jama'a wannan zuciyar fa in ta shiga matsala fa mutum fa ginin gidansa motarsa rayuwarsa da yake wallahi ba zai ji daɗi ba don ita zuciyar ita ce mutum ɗin al'ilm abu na biyu shine ilmi Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma ayoyi bayyanannu da Allah ya bayar da su a cikin zukata kirazan waɗanda Allah ya bada ilimi ashe idan mutum ya samu ilimi kamar yadda shi surf ankabut to zai samu inshirahu sadr wa tansiyatu sadr kirjinsa ya buɗe ya samu yalwa zaka ji ana shaka aiwa ne yana da kuntaccen kirji wallahi aiwa ne yana da matsatsiyar zuciya wallahi mana yani rajul ka'abi sa'ab mutum ne mai wahalan sha'ani mai matsi mai kunci saboda me babu ilimin Allah babu ilimin sanin Allah al'ilmun nafi ilimi mai amfani malamai suka ce ma'abuta ilimi mai amfani ashrahun nasi sadra وأوسأهم قلوبا وأحسنهم حالا وأخلاقا وأطيبهم عيشا ولن الله بس علم نافع علم مي أمباني علم بوتر الله علم سنن الله علم دعوة ilimin karantarwa ilimin kishin ka fitar da 'yan uwanka daga duhu ka ɗora su a haske ilimin da ake nufin Allah ba ilimin da ake nufin duniya ba ko ilimin da ake nufin matsayi ba ko ilimin da ake nufin wani abu a'a ilimin da aka yi shi li raf'il jahli mutum yana neman ilimi don ya kore wa karan kansa jahilci a matakin farko sannan kuma ya kore wa dan uwansa jahilci al ilmun nafi' wanda yake al zuwa ga Allah in Allah ya soya da zai samu budadden kirji wa ma yatazakkaru illa man yunib ba wanda yake daukan ambato da zikiri da tunawa sai wanda ya koma ga Allah cikin suratul ghafir san Allah tabaraka wa ta'ala bi kullil qalbi wal iqbali alaihi ka so Allah da zuciyarka gabaki daya ka fuskanci ubangiji da zuciyarka gaba daya sannan kuma at-tana'umu bi ibadatillah ka rinka jin ni'ima yayin da kake bauta Allah ma'ana in kai sallah sai ka ji wallahi kana cikin ni'ima in kai azumin litinin alhamis sai ka ji kana cikin ni'ima idan kai sadaka sai ka ji kana cikin ni'ima in kai sallar walha sai ka ji kana cikin ni'ima in ka zauna a masallaci kai zikiri ka ambaci Allah sai ka ji kana cikin ni'ima idan kai tilawa alqur'ani ka karanta qur'ani ka karanta alqur'ani sai ka ga kai ka fi samun jin daɗi wannan fa sune abokanan tafiya fala shay'a ashraha lis-sadri min dhalik babu abin da zai bude maka kirjinka sama da waɗannan abubuwan da nake gaya maka wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga masu imani wallahi su suka fi kowa son Allah saboda me sun san ɗanɗanon imani sun san daɗin son Allah kuma son Allah ɗin nan yana da tasiri kwarai da gaske malamai suka ce walil mahabbati ta'asirun ajibun fin shirahi sadri san Allah ɗin nan yana da matuƙar tasiri wajen buɗewar ƙirjin ɗan adam وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به samun nutsuwa samun kwanciyar hankali ainihin ni'imar zuciya ba wanda yake sanin wannan sai wanda Allah ya sa yana da hes yana sensin wannan yana ɗanɗanan sai yana taɓawa duk lokacin da son ka ga Allah ya fi ƙarfi to kuma zuciyarka ta fi buɗewa sosai duk lokacin da kuma zuciya ƙinka ga Allah ya fi yalwa to lokacin kuma zuciyarka za ta toshe wato san Allah yana da yawa sai ƙirjinka sai ya buɗe idan kuma ƙin Allah ya shigo maka da sabon Allah sai zuciyar ƙirjin sai ya rufe kuma malamai suna cewa min as min a'azami asbab sadri mafi girman abin da yake sa mutum kuncin zuciya da damuwa ka san me ka san shi baka san shi ba salli ala nabi kai wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi sallama ka san babban abin da yake kawo kuncin zuciya al-iradu anillah kin Allah kaucewa Allah kamar yaya wai ka ji cewa kai kana so ka yi rayuwarka ne ba tare da ka tuntuɓi Allah ba to wallahi ka ƙulla alaƙa ta abokantaka ta gaske da ƙuncin zuciya da damuwa haka za ka mutu a banza cikin baƙin ciki da damuwa al'iradu an Allah al'iradu an dinillah al'iradu an shari'atillah ka ƙi Allah ka kauce wa Allah kauce wa shari'ar Allah ba ka son zikiri ba ka son ambata maka Allah ba ka son a maka maganan addini ba ka so a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ba ka so a ce Allah ya hana ba ka so a ce Allah ya ce a yi kai kana ganin yin addini rayuwa akan tsarin Allah an takura maka ne na'am za ka iya zuwa ka je ka rayu on your own amma babu kai babu samun kwanciyar hankali da nutsuwa wallahi a ai ga sunan wanda ake ganin a duniya su suka fi kowa jin daɗi sai ga mutum bakin ciki ya kashe daga kan bene sai ya faɗo ai ga sunan waɗanda ake ganin suna cikin yalwa da jin daɗi da morewa su yi motoci su yi jiragen sama su yi kaza su yi kaza amma wallahi wata daga cikin sai kaga ta ɗauki kare shine mijinta kare to ina jin daɗi yanzu wani fa da ya tara ya tara ya tara ya tara duniyar kaji ko ya rasa ya zai da ita kuma ya ga mutuwa ta zo masa kawai sai ya ce ya yi wasiya ga karensa duk dukiyar da ya mallaka biliyan kaza da kamfanoninsa ya bawa karensa kare dan banza kare yanzu wannan shine yake rayuwa mai daɗi da kake sha'awa wannan mutumin da zai zo ya wakafin dukiyarsa wa kare li'annahu la ya'rifu Allah saboda bai san Allah ba bai samu ni'imar sanin Allah ba kai yanzu kana musulmi da Allah ya sa ka san Allah ana tunatar da kai Allah ana nuna maka daidai ka manta da wannan ni'imar da ubangiji ta baraka ta ala ya maka kana so ka rayu akan rayuwa irin ta wanda suke son kare masu cin alade masu rayuwa irin ta baha'im rayuwa ta nesanta mutane daga Allah ana so a total isolation na ubangiji a cikin nuzumul haya ma'ana tsarin rayuwar dan adam total isolation na ubangiji of good ya zama babu Allah a cikin komai wai wannan rayuwar ita kake sha'awa kuma da ita ne zaka ce zaka kwanciya ka ji daɗi malam mutane duk bakin ciki ya ishe su malam duk mutane ba su lafiya kowa ya tafi asibiti jinin sa ya hau ciwon zuciya hawan jini bugun zuciya wani ya ce wallahi dokta zuciya ta duk lokacin da kaga dan adam ya gamu da wata larura makamancin wannan wallahi tallahi akwai sababi abu na biyu babban dalilin da yake kawo kuncin zuciya shine ta'alluqul qalbi bi ghairillah mutum ya rataye zuciyarsa da wani Allah ka ji cewa wani Allah shine zai maka kamanta da rabbul izza a amintum man fis sama'i an yaksifa bikumul arda fa idha hiya tamur an am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah ka manta da Allah aina Allah kana fi sama ka manta da shi ka rataye zuciyarka ga wani Allah in mulki kake nema kana ganin wani Allah ne zai baka wannan kujerarka ta mulki da sarauta da kake juyawa kake shakatawa kake kaza gani kake wani Allah ne zai rike maka ita ko wani Allah ne zai baka kamfanoninka da harkokinka da kake juyawa kana ganin cewa riko da wani Allah shi dawwaman maka da dukiyarka da mulkinka da kamfanoninka da kaza ɗinka babu kai ba samun natsuwa wallahi Allah zai iya tara maka dukiyar a bisa niyyar taka kuma ya cire maka natsuwa kai mutuwa ta bakin ciki da damuwa kuma ka mutu ka shiga wuta wal iyazu billah al ghaflatu an dhikrillah wa muhabbati siwa gafala da rafkana da ƙin zikirin Allah da son wani Allah wannan dalili ne na kunci da toshewar zuciyar ɗan adam baya zikiri ka san ana zikiri yanzu a kwanta bacci ka san ana yi idan za a tashi ka san ana yi in za a shiga gida ka san ana zikiri idan za a ainihin shiga masallaci in za a shiga ofis suna nufin ka da sharri amma baka koma ga Allah ba har yanzu sun maka tsafi amma har yanzu baka gane ba har yanzu baka san zikiri ba kai yanzu baka iya zama ka karanta alkur'ani ba har yanzu shekarunka bai su isa ka tuna cewa akwai Allah akwai mutuwa ba akwai kabari ka manta cewa zaka mutu za a dauke ka daga wannan gida ka manta yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baitit turabi fayudau fihi mahjuran wahidan أحاط به شهوب الاغتراب هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل كامن تونا كامن تزا أدوكيك أجي أبنك أولن دبا وند زي سيا مكا با وند زي زونا مكا sunzo suna gaishe ka suna girmama ka suna bude maka mota suna shimfiɗa maka suna riƙe maka takalmi amma ka mutu ba wanda zai je ce bari ya taya ka kwana ɗaya ina matarka za ta taya ka kwana a kabari ina 'ya'yanka za su taya ka a kwanan kabari ina abokananka za su taya ka kwanan kabari ina sojoji da 'yan sandan da suke gadin ka ina gidan da aka kewaye maka wannan katon gidan haka za a zaro ka a ciki ka manta me yasa baka zikiri malam wanda ya fi kowa jin daɗi da kwanciyar hankali shine mai zikiri mai ambaton Allah don Allah ya ce ala ku saurara اسكتوا انصتوا keep quiet بذكر الله تطمئن القلوب da ambatan Allah zukata suke samun al'itmi ainihin suke samun natsuwa suke samun kwanciyar hankali san wani ba Allah ba ka fifita san wani ba Allah ba ka ji kana son wani sama da san Allah kana son kujerarka sama da san Allah kana son matarka sama da san Allah kana son yayanka sama da san Allah kana son dukiyarka sama da san Allah to ku kana cikin kunci kana cikin rayuwa mara daɗi lalle ka so Allah wahdahu la sharika la da nan ne zaka samu aljannatu duniya da sururun nafsi wa laddatul qalbi wa na'imur ruha wa ghidha'uha wa dawa'uha mahabbatu ghayrullah in ka so wani ba Allah ba a nan ne za ka gamu da azabun ruhu wa gammun nafs wa sijinul qalb wa dhiqus sadr wa sababul alam wa nakt wal ana za ka gamu da wannan tarkacen gabaki daya matukar ka riƙe wani ba Allah ba sannan kuma yana daga cikin sababai yana cikin dalilai da ainihin samun wato ake samun budewar zuciya dawwama akan ambatan Allah akan kowane hali kana da kuɗi kana zikiri kana cikin talauci kana zikiri kana cikin farin ciki kana zikiri ranka ya ɓaci kana zikiri kana da kaza kana zikiri a sama kake kana zikiri a ƙasa kake kana zikiri a gida kake kana zikiri ka yi tafiya kana zikiri ambatan Allah ka dawwama ala bi zikirillahi tatma'innal qulub a cikin suratul ra'd yawaita azumi yana bude zuciya azumin nafila da azumin farilla shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah ya kwadaitar da mu yin azumi na ramadan a sunna kuma manzo Allah ya ce salasatu saumu sala saumu shahri sabri wa salasati ayyami min kulli shahrin yuzhibna wahara as-sadri Allahu akbar ka azumci Ramadan shine saumu shahru sabri ka rinka azumi duk wani wata na duniya a sauran watoci da ba Ramadana ba ka yi azumi guda uku wannan yana tafiyar da waharu sadri abin da ake nufi da wahru sadri wato fushin zuciya bakin cikin zuciya alhiktu da alghaiz shine wahar da adawa da waswas da kudura kai ramadan sannan kuma ka yi kokari duk wata ka rinka azumin ayyamul bidhi me ayyamul bidh fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar ka rinka lissafin kwanan watan musulunci wai ka ma san kwanan watan musulunci ka rike kwanan watan musulunci ko ku sun raba ka da kwanan watan musulunci ma baka san shi ba kullum agogon ka ba kwanan watan musulunci yana da kyau mutum musulmi ya zama yana da kwanan watan musulunci don ya rinka kula da ibadun da ake suke da alaka da kwanan wata a masallacinka idan kai sallah kana duba kalandar da take bayani akan kwanan watan musulunci duk an raba mu da wannan malam an nesanta mu yanzu waye yake iya ganewa ya ce yau sha uku ne ga wata bari ne azumi sha hudu ga wata bari ne azumi sha biyar ina zaka iya tunawa ma sun raba ka da wannan wallahi ba za ka iya tunawa ba sun raba ka da shi da haka ku yi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi cewa duk wani mai azumi da ya lazimci azumi na farilla da na nafila to ran tashin alƙiyama na farko dai dan aljanna ne kuma zai shiga ta wata kofa da ake ce da ita arrayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun ba masu shiga wannan kofa sai masu azumi yan uwana ku gina iyalanku da yin azumi litinin da alhamis a gidajenku ku gina iyalanku da yin azumi na ayyamul bid wallahi wato wannan duk gidan da Allah ya gina shi da kula da wannan azuzumukan to alkhairi yana sauka a cikin wannan gidan albarka tana sauka a cikin wannan gida duk gidan da aka kula da azumin nafila gida ne mai albarka gida ne mai alheri yanzu ga ramadan tana fuskantar mu wani tanadi kai don yi wa Allah bauta wani shiri da ɗamara ka ɗauka don ka bauta wa Allah abu na hudu abu na shida kai al'isanu ilal khalq taimakon mutane taimakon dukkan halitta har dabba ka taimake ta wani baya da abin da zai bayar illa ya dauki gero ya watsa wa tattabaru wallahi Allah zai baka lada akai wani ba shi da abin da zai bayar a gonarsa sai je samu yar tukunya sai rinka zuba mata ruwa tsuntsaye suna sauka suna sha ba sai sun yi tafiya mai tsawo sun je sun sha ruwa ba ka san abin mamaki malam tsuntsu yana iya tafiyar sati guda don ya sha ruwa ya dawo Allah idan yana rayuwa a dajin da babu ruwa to sai wani ya zo ya sauƙaƙa wa tsuntsu yake zuba masa ruwa ya yi ciyayyansa ya ci abincinsa a cikin dajin ya zo ya sha ruwa wani da wannan yake neman aljanna wallahi Allah zai bashi wani kuma an bashi ruwan da zai ja wa ɗan adam ka duba fa mutum ya shayar da tsuntsu lada ya shayar da kare akwai matar da karuwa ce ta shayar da kare ta shayar da shi annabi ya ce an ba ta gidan aljanna an yafe mata karuwancinta amma mu yau akwai waɗanda ake ba su kuɗin ruwa da za su jawo bayan Allah suna mulki suna a shugabanci a ba su kuɗi gwamnati ta ba su kuɗin da za su ba wa mutane ruwan da za su sha sai su cinye ruwan su cinye kuɗin su gina manya-manyan rijiyoyi a gidansu talakawa suna kwana suna layi wallahi a ƙasan nan akwai inda talaka yake zuwa ya saka robarsa ta neman ruwa tun karfe ukun dare 'yan najeriya ku fahimci saƙona 'yan Najeriya ku ji abin da nake faɗa idan babu dan Allah wani yau ya fito ya ce wannan magana da malam ya faɗa ba haka bane a ƙasan nan har yanzu ba mu fi ƙarfin ruwan da za mu sha ba ruwa fa akwai yanzu a birane a wasu birane a arewa akwai inda wallahi mutum zai fita karfe uku zai je sa yalon jarkansa ya kafa ya kafa layin ruwa sai an alhaji ya tashi ya kunna inji karfe hudu su bubbuga buga buga buga su tattara a bohol su je su samu ruwan da za su yi wanka da su da yayansu ina masu mulkin mu ina masu kuɗin mu ina masu taimako ina masu zuciya ka rayu a inda a inda subhanallah ka rayu a inda yake dan adam yana bukatar ruwan da zai sha wallahi akwai wani ƙauyen da muka je wa'azi wata rana mun zo zamu wuce sai muka ga wani kududdufi da agwagi a ciki da jakuna agwagi suna ka duba dai agwagwa duk inda agwagwa ta zauna sai ta yi kashi farar ta zubar da kashi ga shanu ga jakuna ga kuma mutane a cikin ruwan da ainihin kokuna suna ɗiba suna zubawa a jarka wasu suna zubawa a tulu sai na ce wa direban mu nace tsaya tsaya da Allah bari mu dauki ilimi anan na tambayi mutanen nan nace da su da Allah wannan ruwan me kuke da shi suka ce sha suke yi ina za ku je da wannan ruwan suka ce ai yanzu sai sun yi tafiya wajen kilomita bakwai na ce to ya za ku sha ruwan agwagwa ku sha ruwan da da jakuna suke shiga da shanu suka ce to ba su da wani in ba shi ba a inda kuke ba rijiya suka ce ba su rijiyoyi yanzu masu kuɗin mu ba za ku rinka ba da kuɗi ana tonar rijiya ba a ƙauyuka ana tonar rijiya a gurare ana tonar rijiya a wuri kaza ba za ku yi wannan ba fi sabilillahi to wannan fa akwai su barkace wallahi uncountable ba za su irgumu wallahi to ya za mu samu kwanciyar hankali babu taimakon mutane da haka da taimakon mutane ne za mu samu kwanciyar hankali da jin daɗi alisanu ilal khalq Allah ganar da mu jarunta yana taimakawa wajen buɗe zuciyar ɗan adam bawa ya zama jarumi bai da tsoro yana bin Allah yana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma cire kushi a cikin zuciya yana taimakawa kwarai da gaske barin ainihin wato kallace-kallace da maganganu marasa daɗi shine tarku fudulin nazari wal kalami wal istimta'i wal mukhalata wal akl wal nawm da sauransu duka waɗannan barin su yana taimakawa mutum don ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa barin dakata anan saboda yanayi na dare da lokaci abinda na faɗa ne daidai ina roƙon Allah ta'ala ya mana arziki ya bamu lada akai wanda ne na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya sani ina ƙaunarka ne ina son ka zuciyarka ta yi kyau zuciyar mu ta yi kyau da kyakkyawan zuciya da inganta imani ne za mu samu zaman lafiya da ubangiji mu yi rayuwa mai daɗi mu haɗu da Allah lami lafiya wannan saƙo ne daga cikin littafin mazaƙatun ruhiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh